بسم الله الرحمن الرحيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم باب جامع الحيضة babu jami'il haidati نعم إن شاء الله wato wannan babi yana magana dangane da abubuwan da suka kunshi wato hukumce-hukumce na jini na al'ada na'am نعم حدثني يحيى عن مالك haddathani yahya an malikin ubaidullah yace mahaifinmu yahya ibnu yahya al-laythi ya zantar da ni ya jiyo daga malaminsa al-imamu malik نعم أنه بلغه annahu balaghahu haƙiƙa labari ya kai ga imamu malik نعم أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت في المرأة الحامل تردم anna aisha ta zaujan nabi sallallahu alaihi wasallam haƙiƙa na na aisha iyalin ma'aiki alaihi salatu wassalam qalat fil mar'atil hamil wato ta faɗa dangane da hukuncin mace wanda take mai ciki نعم taraddama wanda ta ga jini نعم wato أنها- mace tana da ciki sabo ko tsoho نعم sai ta ga jini na al'ada ya zo mata نعم Na'am.
أنها تدع الصلاة Nana Aisha radiyallahu anha ta ce haƙiƙa wannan mata tana daina yin sallah. Wato ita na Aisha tana ganin cewa macen da tana cikin tana da ciki ta ga jini na al'ada.
Mm.
Wato wannan zai iya yiwuwa ta ga jinin na al'ada. Za ta Mm.
daina yin sallah jini ne na al'ada ba jini ba ne na cuta.
نعم An gane ko saboda ana samun shawaz نعم waɗanda suna da ciki kuma suke jini na al'ada.
نعم Mm, amma a kashi gomiya tara da biyar cikin ɗari No.
dukkan macen da take ciki take da ciki to ba ta jini na al'ada No.
waɗanda ake samu suna jini na al'ada 'yan kaɗan ne No.
don haka idan aka samu mace tana yi za ta daina yin sallah نعم Mm, وحدثني عن مالك mm, أنه سأل ابن شهاب mm, عن المرأة الحامل ترى الدم mm.
قال تكف عن الصلاة wa haddathani an malikin yahaya ya zantar da ni ya jo daga al'imamu malik annahu sa'ala ibn shahabin haƙiƙa al'imamu malik ya tambayi malaminsa ibn shahabin zuhuri نعم anil mar'atil hamil dangane da hukuncin mace wanda take mai ciki Mm.
ta raddama da ta ga jini ya zo mata Gala ibnu shihab ya ce ta kuffu anis salati tana kamewa daga yin sallah da azumi da waninsu نعم wato tana daina yin sallah نعم Mm, قال يحيى mm, قال مالك mm.
وذلك الأمر عندنا Ƙala Yahaya, al'imamu Yahaya ya ce, Ƙala Malikun, al'imamu Malik Allah ta'ala ya ji ƙansa da rahama ya ce, Wa zalika al'amuru indana, wato wannan abin da aka ambata na fatawar na na Aisha da kuma fatawar malaminmu Ibn Shahabin Zuhri, Mm.
shi ne abin da ake aiki da shi a wajen mu malaman Madina.
نعم وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض وحدثني عن مالك يا ذنتر دني يا جيو دغ الإمام مالك عن هشام بن عروة شي كما يا جيو دغ هشام دن عروة عن أبيه شي كما يا جيو دغ محيفنسا عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم شي كما يا جيو واتو دغ وجن قنور محيفيرسا نانا عائشة إيال مأيكي صلى الله عليه وسلم annaha qalat haƙiƙa na na Aisha ta ce, Kuntu urajjilu ra'asa Rasulillahi sallallahu Alaihi wasallam, na kasance ina cajewa gashin kai na ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam wa ana ha'idun alhali ina jini na al'ada.
نعم Wato wannan hadith yana nuni akan cewa ashe mace wanda take mai jini na al'ada hannunta ba najasa ba ne, ba laifi za ta iya cajewa gashin kan mijinta mai gidanta.
Mm.
Na'am.
وحدثني عن مالك Mm, عن هشام بن عروة mm, عن أبيه mm, عن عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير mm, عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت mm, سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت mm, أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع فقال رسول كيف الله تصنع فيه؟
نعم كيف تصنع فيه نعم نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة مم.
فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتسلي فيه na'am wannan jinkin na hiyasa wa haddathani an malikin ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik an hisham bin urwa ya jiyo daga hisham dan urwa na'am ana abihi shi kuma ya jiyo daga mahaifinsa Mm.
an mata bintil munzir bin zubair wato shi kuma ya jiyo daga nana fatima diyal munzir dan zubair ana asma binti abi bakr ni siddiq wato ita ko shi ita kuma nana fatima ta jiyo daga nana asma'u diyal abi bakr siddiq radiyallahu ta'ala anhuma annaha qalat haqiqa nana asma'u tace sa'alat imra'atun rasulallahi sallallahu alaihi wasallam wata mata ta tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam Mm.
faƙalat wannan matar ta ce a ra'aita ihdana idza asaba thawba haddamu min alhaidati kaifa tasna'u fihi na'am ta ce ya rasulallahi ka ba mu labari idan ɗaya daga cikinmu wato tufafinta idan a saba tsoba haddamu idan jini na al'ada ya samu tufafinta kaifa tasna'u fihi to yaya za ta yi da wannan tufafi ɗin Mm.
faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce idza asaba thawba ihdakunna damu min alhaydati Mm.
idan jini na al'ada ya samu ya shafi ta- tufafin ɗaya daga cikinku Mm.
to faltaqrusuhu wato za ta wanke shi da ruwa alƙarsu wato shine za ta kakkarce shi irin yadda idan mutum ya zamanto yana da kwai majina a rigar shi in ta bushe zai kankare ta wannan shine alƙarsu za ta kankare shi to amma za ta wanke shi bayan ta wanke shi tsummali tandihu bil ma'i sannan kuma sai ta wato sai ta yi mai yayyahi da ruwa Mm.
summali tusalli fihi sannan kuma sai ta yi sallah da shi na'am na'am babul mustahabati babul mustahada wato wannan babi kuma yana magana dangane da hukumce-hukumce waɗanda suka shafi wato matar da take yin jini na cuta na'am wanda jini yake zo mata ba a lokaci ba kawai da kowane lokaci jini zo mata yake na'am Mm, حدثني يحيى عن مالك mm, عن هشام بن عروة عن نعم.
أبيه mm, عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت mm, قالت فاطمة بنت أبي حبيش mm, يا رسول الله mm, إني لا أطهر أفأدع الصلاة mm, فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك عرق mm, وليست وليس بالحيضة mm.
فإذا أقبلت إنما ذلك يوم مم، ما شاء الله إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة mm.
فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي wato wa haddathani yahya an malikin yahya ya zantar da ni ya jiyo daga al-imamu malik an hisham bin urwa shi kuma ya jiyo daga hisham dan urwa ana abihi shi kuma ya jiyo daga mahaifinsa an aisha ta ummul mu'minina zaujin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya jiyo daga nana aisha uwar muminai iyalin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam annaha qalat haqiqa na na fatima tace na na aisha tace qalat fatimatu bintu abi hubaysh na na fatima diyar abi hubaysh tace ya rasulullahi ya jakadan allah Mm.
inni la adhuru haqiqa ni jini baya yanke mini نعم wato bana tsarkaka daga jini na al'ada a kowane lokaci kawai ina cikin jini Mm.
a fa'ada'u salata shin wai hukumci na zai zamanto tamkar hukumcin mace wanda take mai jini na al'ada نعم in daina yin sallah Mm.
faƙala laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce da ita a'a inna ma zaliki irkun sani dai wancananki abin nan da ke ga yana zo miki a kowane lokaci na jini irkun wato jini ne na wata jijiya wanda ta cire daga jikinki walaisat bil haidati wannan ba jini bane na al'ada wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta kowata mace wanda take balagaggiya wanda take yi shi. Fa'iza aqbalatil haibatu faturki salata, don haka yanzu idan jininki na al'ada ya gabato, to sai ki daina yin sallah a waɗannan kwanaki wanda jini na al'adar ke yazo. Fa'iza zahaba ƙadaruha idan gwalgwadon waɗannan kwanakin suka tafi, fagsili an dama, wato sai ki wanke wannan jini na wanda yake tattare da ke wasalli kuma sai ki ci gaba da sallarki na'am na'am وحدثني عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أمه سلمة زوج النبي صلى الله عن أم سلمة نعم عن أم س... نعم عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تراق تراق الدم دماء نعم في أحد رسول أن امرأة كانت نعم نعم تها تهرا نعم ما شاء الله تهراق الدماء في أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فقال لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها نعم قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي ما شاء الله وحدثني عن مالك يا زنتر دني يا جو دغ الإمام مالك عن نافع شي كما يا جو دغ نافع مولى عبد الله بن عمر عن سليمان بن يسار شي كما يا جو دغ سليمان دان يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم shi kuma ya juyo daga ummu salama iyalin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama annam ra'atan kanat tuharaqu dima'a haƙiƙa wata mata a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ta kasance tana zubar da jinanai wato tana zubar da jini fi ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to wannan mata sai ta garzaya ta zo wajen ummu salama take gaya wa ummu salama matsalar da take ciki fastaftat laha ummu salamata rasulallahi sallallahu alaihi wasallam sai ummu salama iyalin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ta nema mata fatawa a wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato sai ta tambaya mata ma'aiki alaihi salatu wassalam faƙala sai ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce litanzur ila adadin layali wal ayyamin lati kanat tahiduhunna wato za ta leƙa ne zuwa ga adadin darare da kwanaki wanda ta kasance tana yin jini na al'ada a cikinsu. mina shahari a cikin kowane wata. Ƙabla an yusiba hallazi asabaha kafin wannan cuta ta same ta. Wato kafin wannan abin da ya same ta kafin ya same ta. Wato idan ya zamanto wannan musiba da ta same ta ta zawar jini a kowane lokaci bai huce shekara ɗaya ba ko biyu ba a da a cikin kowane wata tana jini na al'ada na kwana biyar to yanzu waɗannan kwana biyar kin kawai su za ta yi lissafi. an gane ku? falta turiki salata kadar zalika mini shahar za ta daina yin sallah gwargwadon waɗannan kwanakin biyar daga wata fa'iza hallafat zalika idan ya zamanto ta bar kwana biyar a cikin wata in kwana biyar ta saba yi to yanzu falta tasil sai ta yi wanka na yankewar jini na al'ada sun malitastasfir bitobin sannan kuma sai ta yi durwa sai ta yi kush da tufafi sun malitu salliya sannan kuma sai ta yi sallah ta ci gaba da sallarta نعم نعم وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة أنها رأت زينب بنت جه- بنت جهش جهش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وكانت تستحاض فكانت تغتسل وتصلي Na'am, wa haddathani an Malikin ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu Malik an Hisham bin Urwa shi kuma ya jiyo daga Hisham ɗan Urwa, an abihi shi kuma ya jiyo daga babansa, an Zainaba binti Abi Salama, wato shi kuma ya jiyo daga nana Zainab diyar Abi Salama, anna hara'at Zainaba binta Jahshin illati kanat tahta Abdurrahman bin Aufin.
نعم Hakika ita wannan nana Zainabu ta gada na Zainab diyar Jahash Mm.
wanda take kalkashin igiyar auren Abdurrahman dan Auf Mm.
wa kanat tustahadu ta kasance tana yin jini na cuta Mm.
fa kanat taghtasilu ta kasance tana yin wanka wa tusalli kuma tana sallah idan lokacin sallah yayi نعم Mm.
وحدثني عن مالك na'am عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن Mm.
أن القعقاع أن أن القعقاع بن anna حكيم alqaqa نعم أن anna alqaqa القعقاع abana hakimin نعم أن القعقاع بن حكيم Mm.
وزيد بن أسلم Mm.
أرسل نعم أرسلاه Mm.
إلى سعيد بن المسيب Mm.
يسأله كيف تغتسل المستحاضة Mm.
فقال تغتسل من طهر إلى طهر na'am وتتوضأ لكل صلاة Mm.
فإن غلبها الدم استثفرت Mm. shi kenan wa haddathani an malikin ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik an sumayyin maula abi bakr ibn abdurrahman نعم shi kuma ya jiyo daga sumayyu yancaccen abubakar dan abdurrahman dan harith dan hisham anna alqaqa ibn hakimin haqiqa qaqa dan hakim alkinani almadani نعم wa zaid ibn aslama da zaidu dan aslam arsalahu ila sa'id ibn al-musayyab wato sun aika malam sumayyu wajen babban malamin su sa'id ibn al-musayyab آه، yas'aluhu kaifa taghtasilu al-mustahada نعم wato domin ya tambaya wa ya tambaya wa su waɗannan malaman guda biyu da kaka da zaid ibn aslam ya tambaya musu sa'id ibn al-musayyab kaifa taghtasilu al-mustahada kaka mace wanda take jini na cuta za ta yi wanka مم، macen da take cikin jini na cuta da wani lokaci ne take wanka نعم faƙala ya ce tagtasilu min tsuhurin ila tsuhurin نعم wato tana yin wanka ne daga tsarki zuwa tsarki Mm.
wato malamai suka ce tana yin wanka ne da lo- daga lokacin sallar wannan yau مم، sallar magariba Mm.
to ba za ta sake yin wanka ba sai gobe a lokacin sallar magariba shine min tsuhurin iza- ila tsuhurin Mm.
wato lokacin sallar magariba zuwa lokacin sallar magariba ta gobe ko kuma daga lokacin sallar azuhur ta yau zuwa lokacin sallar azuhur ta gobe Mm.
wato da kowane a kowace rana kawai da rana kai tsaka za ta raka yin wanka Mm.
in ta yi wanka lo sai gobe rana kai tsaka wata tawadda'u li kulli salatin kuma sai ta dinga yin alwala ga kowace sallah waɗansu ko daga cikin malamai suka ce ta tasilu min tsuhurin ila tsuhurin Mm.
wato za ta dinga yin wanka ne daga kowane tsarki zuwa kowane tsarki Mm.
wato idan jini ya ɗauke mata in biyar da wata take fara yin jini to i- zuwa goma da wata in ta ƙare to za ta rika yin wanka ne a goma da wata goma da wata goma da wata tsakankanin kuma sauran kwanaki wannan za ta dinga yin alwala ne Mm.
fa'ina galaba haddamu istathfarat idan jini ya hi ƙarhinta to sai ta yi durwa sai ta yi kush na manya Mm.
na'am وحدثني عن مالك mm.
عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال mm.
ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا Mm.
ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة wa haddathani an malikin ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik مم، an hisham bin urwa shi kuma ya jiyo daga hisham dan urwa ya jiyo daga mahaifinsa annahu qala haqiqa urwa ibnu zubair yace مم، laisa alal mustahadati illa an taghtasila ghuslan wahidan مم، ba wani abu akan mace wanda take jini na cuta face dai ta yi wanka wanka guda ɗaya tal مم.
na'am thumma tatawaddau li kulli salatin ba'da zalika sannan kuma sai ta dinga yin alwalla ga kowace sallah bayan ta yi wankan wannan نعم na'am قال يحيى قال مالك mm, الأمر عندنا أن المستحاضة إذا صلت mm, أن لزوجها أن أن يصيبها na'am وكذلك النفساء إذا غلبت أقصى ما يمسك idza النساء balagat نعم إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء الدم ma yumsiku nisaa نساء ad-dam الدم na'am نعم فإن رأت الدم بعد ذلك فإنه يصيبها زوجها mm.
وإنما هي بمنزلة المستحاضة Ƙala Yahaya, al'imamu Yahaya ya ce, Ƙala Malikun al'imamu Malik ya ce, Al'amuru inda na, wato al'amarin da ake aiki da shi a wajen mu a Madina, نعم annal mustahabata haƙiƙa mace wanda take mai jini na cuta, idza sallat idan dai ta fara yin sallah, نعم.
saboda lokacin jini na al'adarta ya fita, Mm.
anna li zawjiha an yusibaha haƙiƙa ya halitta ga mijinta ya je ya sadu da ita Mm.
wa kadhalika nufasa'u hakanan kuma mace wanda take jini na biki Mm.
idza balaghat aqsa ma yumsiku nisa ad-dam idan dai ta kai mafi nisan lokacin da jini yake tsaye da mateki Mm.
wato idan ta kai mafi nisan lokacin da jini m- mateki masu biƙi wato suke kaiwa idan suna da jini Mm.
to fa in ra'atid dama ba'da zalika idan ta ga jini bayan waɗannan kwanakin a malikiya kwana 60 ne نعم to idan mace ta zauna jini na cuta jini yana ta zo mata bayan ta aihu har ta yi wata biyu Mm.
ta ga jini bai ɗauke mata ba to fa innahu yusibuha zawjuha kawai yanzu za ta yi wanka idan aihuwar hware ce to sai ta gaya wa iyayenta cewa ho yanzu ta yi wata biyu har yanzu bata gaba alamar tsayawar jini a nema mata magani Mm.
kuma ya ta kirayi mijinta mai gidanta a salula ta ce mishi to ga matsalar da take ciki a nemo mata magani duk yanda take ciki Mm.
an gane ku نعم kuma za ta yi wanka ne mijinta idan yana buƙatar ya je ya sadu da ita zai je ya sadu da ita Mm.
wa inna ma hiya bi manzilatil mustahada sani dai kadai ita wannan matar a matsayin mace wanda take mai jini na cuta take ta fita daga cikin jini na biki Mm.
na'am نعم قال يحيى قال مالك mm.
الأمر عندنا في المستحاضة Mm.
على حديث هشام بن عروة Mm.
عن أبيه وهو أحب ما سمعت إلي Mm.
في ذلك To shi kenan ƙala Yahaya al'imamu Yahaya ya ce, ƙala Malikun, al'imamu Malik ya ce, Al'amuru inda na al'amarin da ake aiki da shi a wajen mu a Madina, filmusta hadoti gaba da hukuncin mace wanda cike jini na cuta. Al'amarin da ake aiki da shi a wajenmu, ala hadithi Hisham bin Urwa, wato akan athar na Hisham ɗan Urwa wanda ya jiyo daga mahaifinsa Urwa ibn Zubair. ليس على المرأة على المستحاضة أن تغتسل إلا غسلا واحدا وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك شين مفي سويور أبن دنجذوا غريني في ذلك أتكين حكم متوان تكي جني نشوتا نعم wato alhamdulillah Mm.
al'ilmu inda hu subhanahu wa ta'ala subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk